wa rahmatullahi wa barakatuh yau laraba ashirin ga watan ashirin ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da shari daga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba a cikin wannan littafi na mai albarka alwajiz fiske sunnat wal kitab aziz na babban malami dr abdulazim badawi muna cikin kitabun nika inda muka yi darasi guda saba'in da biyu za mu tashi darasi na saba'in da uku a cikin kitabun nika wannan shi kuma a cikinsa mun yi darasi guda biyu za mu tashi darasi na uku idan ba manta ba katin da ya shuɗe mun yi bayani akan ayyul rijali khairu a cikin maza wane ne ya fi alkhairi waye fi cancanta tunda a farkon littafin an yi magana da irin nau'o'i da sufar macen da ya kamata a aura har muka fara wasu hobi guda goma da malamai suke kawowa wanda mutum ya kamata ya duba su yayin da zai yi aure to shi ma namiji an zo an yi magana a kansa muka faɗi waɗanda manyan tashoshi da ake bukata na farko mutum ya zama mai addini mun yi bayani da ake nufi da mutum ya zama mai addini sannan ya zama mai kyawawan ɗabi'u shi ma sannan kuma shi ma ana daɗa cewa ya zama yana haihuwa idan wato already dama yana da aure da ko kuma idan ba shi da aure zai a duba yanayin yan gidansu kawai kamar yadda aka kalli mace ita ma a tufarta yan gidansu suna da yana da yayye kuma duk suna da yaya to wannan alama ce ita shi ne ma'auni sannan kuma ya zanto a mun kaga da za ka iya ɗaukar hadisin da annabi alaihi salatu wasalam yake tun kawul marafi da arba'in ka dora ba amma sai ka bada ma'anar da ake bukata mai kyau ana auren mace da abubuwa uku limaniha wani kaga limani a shi kuma sai a ce limani ya zama yana da sana'a shi ne abin da za a kalla a kansa wani hasabi ha ka zama ɗan dangi shi kuma zai zama wani hasabi ne shi kuma zai ka juya ba ya zamto a ɗan dangi a nan abin da ake nufi ya zamto yana da masu faɗa ma kaka auro wanda ba wanda yake zai gaya ma idan ka ba kai ba yawa ba ya zamto akwai masu faɗa a dangin family din idan ya zamto ba shi da kowa to akwai matsala to waye waliyin ka wani kiftum shi ka ka bayani ma ba wa'adu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha wa zaka kirawo ba wanda zaka kirawo yusino da aka yi zanto idan ka fara yanzu ana zuwa ka ce ai ba wanda yake ga ya bare dubi yawan fami da zo sakura wannan ba a bukatar sa amma idan ya zanto akwai ne hada ya yi wanda ko wani abu da ya faru zai kirawo ya ce kai kaza irin wanda za ka ga wato a family din ko saki da ke yi ba sai da yanzu magabatan sa to irin wannan ake ba wata amma wanda yake ganin zai iya komai saboda ko dai yana jin yana da kuɗi ko dan yana ganin hancinsa ya daga ba wanda ya isa in ka ba shi aka au ka ba ruwan dafa kanka Allah to shi ba malami suna tsarawa akan sifar namiji amma wanda za a zo a ce kar ka goma yanzu kamar da na ba ku misali na TV da wuce da aka yi magana ya ce da mahaifin ya kira wuce ya ce ka je gidan wa da ka nemi auren wance ya tsaya ya shiru ya ce babu wallahi ba na san ce da ba cewa muke ka so da cewa muke ka aure ta to wannan bai zai fice ta ba bai zama sai abin da suka ce to ka ji yadda za a yi idan ka tashi bincike dan za a ga ko da ba ka da yar da za ka aure yanzu idan wani abin ya taso na kanwa ka za a ce gwamnati sun gashi sai don aka saka a cikin tunanin ke gara ne shi ne za a ga kana da ƙananan shekaru amma da shi da ne za ga ana ƙoƙarin yin mu'amala da kai mai kyau kai ma idan za ka tashi auren ka ga cewa ba wanda yi zai gaya mata ko a family din kawai kowa ta kansa yake harkokin da take wallahi ka hakura in ba haka ba za ka rufe ta ga kama aya a hannu ka rasa wanda za ka yi wa kara a ko wanda za ka yi yanzu ba sa so problem din da take take sa ciwon kan da take sawa ka faɗa a gidansu ko ba ta so wani kanin baban da ya ji to irin wayannan su ake aure ala gafa ta ba da za ku zauna lafiya a ta aure amma Allah ya ta aure ina ƙara nana ta saboda akwai matasa da yawa sun bu zama a karatun ina ƙara faɗa ne don mutane su ji saboda idan ka yi mistake za ka zo ka gane cewa ka yi duk yadda za a yi duk rashin kirkin mutum da akwai masu gaya mata to ka gama ne ta gaba sai ka kai ƙarasa ba ma kakalansan za ta rike a cikin abubuwa wannan shi ne saboda haka ya kamata mu kiyaye to a karkashin wannan mun kawo wannan sifar da malamai suka kawo sannan aka yi bayani sosai na cewa kuma ya halatta mutum ya wato ya bijirar da yadda ga mutumin ke kamar yadda sai na umar yayi ya dauki ya sai je ga ya sai na usman ya ga ya sai na abubakar duk da cewa ni ban karba ba saboda wani dalili din kashi annabi alaihi salatu wasalam ya wato auri na na hafsa to bayan nan kuma ba da kake ce banda wannan sufar ma ba za ta iya bijirar da kanta ga mutumin kirki idan idan ba a hango mata ba kamar yadda wannan baiwa Allah ce ta je gura annabi alaihi salatu wasalam ta ce tana son sa hadisi ne wanda yake kusan kamar rana lokacin azhar to shi ne malamai suke faɗa cewa akwai wannan zuba jiki ba mutukar an gane gangan mutum ba wai abin duniya aka gani ba to za a iya bujirar da kai a gare ki don haɗa wato neman haɗa zuriya ne sannan kuma muka zo muka yi magana akan kallon almaktuba kallon matar da za ka wato aura ya kamata ka ganda idan ka tashi aurenta sannan muka yi magana a kan tashoshi kusan guda uku wasu suna ƙara hudu na cewa sai yanayin kallon fuska ta farko shi ne wanda suka ce za a kalli iya fuska da tafin hannu kawai su ne malaman da kamar su imamu malik sun tafi a kan za a kalli iya fuska da tafin hannu amma imamu ahmad bin hanbal jiya mazhabarsa yana ganin wato za a iya kallon abin da zai iya bayyana kamar wuya zai iya bayyana da kansa ko dangalalin hannun da kuma kafa duk wanda suka ce ya fuska da tafin hannu suka ce domin duk wani alama da kake bukata a fuska da tafin hannu ya gama a fuska za ka gane kyan mai a hannun da kuma za ka gane yanayin kibar da ko jiranta suka ce kawai an zallame ka abin da suka faɗa kenan an sallame ka a hannun can hannun da zaka gane yanayin mai kiba ce ko mara kiba kai hawan suna iya gane cewa ko da ba ta da kiba yanzu yanayin ta za ta iya yi kiban nan gaba ta hanyar hannu dan za ga wasu suna ta ce sai wani ya zo cewa kiwa ba ya san mai kiba ai ya san wai yar kaza kamar da zaka ya muku wani ya ce shi wanda zai rika dagawa yana juya ta kamar ɗan indiya shi haka to shi haka kaga wannan ba ma wani bane saboda da yawa mata ba ma saki wa su ya wuri in baka san wannan baka sani kwarai kuwa da yawan su zo da ka ga wannan ne ma'aunin ka je ka tafi indiya ka je can gurin su zarman ka su zamo ba ku je ku karata amma dai a nan ka kyale su to saboda haka wannan ke abinda wato balan ke kawowa sannan akwai wanda suka ce a ba wabi'ul la'am suna ganin kawai duk guraren da kake bukata gurin da zai iya dagawa a ranar farko ne za ka iya gani abin da suke nuna a nan kawai wace ta sa hijabi ba za ta sako ɗan ƙaramin mayabi ko wace ta sa nikali ko wace ta sa sakwa kamar imamu al-auja'i amma yan zahiriya ko ta suka haka za ta zo surata yan zahiriya wanda rantan ya fi kowanne rauni kamar yadda muka faɗa domin zai haifar da barna imam maliki za ya tsawo na farko lissaddin lissari'a saboda tuta barnaki duk inda ya ɗauka ida ku rika duwa za ku gaji abin da ya gari ba da kofa ko yaya tuji ke to wannan dalili ne janyo a lura su kuma wanda suke ganin za a iya kallo din to amma ya zamto kallon ta yanayin da ba sai ta sani ba misali kamar wani sahabin da yake mamar bin maslama da yake labewa to zai zanto kuya za ka yi misali a wani guri kanwar wani ce kuma kanwar abokin ka ce sai kake kuya kana lekawa da yayin da take maybe wanke wanke ko shara ta wanne yanayin ka gani suna ganin sai dai wannan kawai wasu kuma wanda suke ganin ba za a gani suka ce sai dai ka aika kamar yadda ko kanwar mahaifiyarka ko wata taga ka ce da je ta dubo ma in ta zo sai ta yi ma describe ta gaya ma ga yanayin ce gaskiya ba ta ce tun da ita kallon kurilla za ta yi maka to ita za ta zo ta yi ma bayani in detail to wannan shi ne abubuwan da malamai suke kawowa dangane da yanayin kallon matar da mutum yake so ya aura sannan muka zo muka yi bayani akan wajabcin oke shi za mu tashi oke alkhidwa yanzu ni magana akan alkhidwa neman auren ina abin da suke wato magana akai gaba ta gaba hiya talabu zawaji min almar'a bil wasilati alma'rufa aka ce alkhidwa ce talabu zawaji neman aure min almar'ati a gurin mace na mace kai bil wasilati ta wata hanya alma'rufati wadda take sananniya bainan nasu wajen mutane sananniyar hanya ba boyayya ba kaga yanzu yadda muke yi sai kun gama kiri a tsaf ake zuwa gidan wani kila ka gama tare ta hanya tun ba ta jin iya tsayawa har sai da ta tsaya kullum zai ka tare ta sai ni ba a gina kai dan Allah ke minti daya ko biyu ni na ga ba a gina kai ba a tsayawa to ai na zan ba ku a tsayawa rikin tsayawa ce ma duk sai mata dadin baki inda za ta tsaya duk kunyar da take da ita sai ya rage wani abu ta ce mu ba a bar mu mu tsaya sai dai ka je gidanmu ya ce an ji wannan ne ma ya ja hankali da so nake mu samu kwanzan dan Allah ki tsaya kaza da to duk ya kawo wa'annan hanyoyi waɗanda wato shi sa malamai suke magana akan to sai ka gama fitsarar da ita a hanya sannan za ka je gidan ko wani ya ta wuce hanyar makaranta ya san cewa shekara take zuwa ko WGC ko kaza kullum sai ya je ta tun ba ta magana har sai da sai sannan kuma daga baya sai to kaga ba hanyar kira aka ba ba ita ba to sai yace fa in hasalat al muwafaqa in aka samu dacewa an gane ko fa hiya mujarrad wa'd bil zawaj bayan an je an yi wannan neman da farko yanzu an samu jallar alƙawarin aure kawai to ku sani cewa la yakallu lil qadidi bi shay'un min al mahbuba baya halatta ga mai neman auren ya yi komai da ita da wannan wanda yake nema din a nan za ku gane illar free wedding wallahi alazim free wedding ya zama masifa yanzu za ga wai engagement aka yi musu amma za ka gansu a social media kawai an sako su kamar maguna haka ko abin nan sun yi tsuru tsuru kowanne wai wai free wedding aka yi wani za ga ya dafa ta wani za ga yanki a jikinta wani haka wai free wedding yana ɗaya daga cikin illolin da kiristoci suka yi mana yanzu ɗabi'un su ne yanzu duk muka ara shi suke yi yanzu ga musulmi suna ta yi wa kuriyoyin shi yana da yi sannan da wani abu na biyu wataƙila in muka faɗa ko wani bai zuwa wani zai mara amfani amfanin dama faɗakarwa kenan za ga wani abu da ake wa yanzu an yi auren maran da aka yi aure ko a wajen dina da ake yi sai a ta sako hotuna sai ka ga a wani gurin kawai wai ana sako wanta da wani an fa daura auren yanzu ba ga ta nan komai ya bi babu an je wajen dina ko wajen wani abu da suka yi na occasion sai ga ana ta turawa a gurin ko a sa a social media ko wannan matar wani wallahi tallahi saban Allah ne ka fada cikin layi da yuzai da ake faɗa a da yuz layi da kullun jannata da yuz da yuz bunsirin jahannama ba zai shiga aljanna ba waye bunsirin jahannama shine allazi yusirru al-fahishata fi ahli wanda yake tabbatar wa iyalinsa barna wani program da muka je ba jima ba wannan da muka yi na wannan shekara ana wani yana danna wayarsa kawai yana tsaye wani wani guri zai ce kai ashe wani ka gege ne babban harka ya hau akwai wani da muka yi wani mala aminu bala da muke daura da jira muna zaune yana jebi kawai duk muka dago kai muka kalle shi zai dago ya ce kai ita ma wani hawa da kunya wallahi sai wannan kalmar daga bakinka ya wannan ba kalmomin mutanen kirki bane yace yanzu ba ba ta ganin sai yace wai me zai nace ni ma wallahi nayi nayi ta kai sun jinta daga bakin sa wata tsammanin zan ji irin kalmomin nan to shi ne nan da nan jikinsa kuma zai sanyi sai ga ashe ya saba da kalmar ashe ba abu ne mai kyau ba sai ce Allah ya dawo zai kuma faɗar ta ba to kaga irin abubuwan da ake yi ba matarka gashi na wani yana cewa wai ta yi wanda sa'ad ibn abi waqas annabi ya kalle shi yace mutum ne da kishin gaske sa'ad ibn abi waqas ta akai da zai gane da zai gane kuda na miji ba zai wanke shi gan magida ba sannan matar da ta unguwa raka ce ta je gurin zai ce to Allah ba ki ta shiga ta hudu sa'ad ibn abi waqas annabi da kansa yace kana da kishi amma ka sani Allah ya ji ka kishi haka ya gaya wa wato sa'ad ibn abi waqas amma wallahi majoritin yanzu za ku ga matasa da suke aure ba sa ce iyalin za ka yi ta ganin su a sunje ko yanzu ka buɗe tun nan muka buɗe sai wani ya zaro wani ya sa wata Allah matarka matarka da a cikin gidanka ba idan kai ba ko in ka ga dama sai dai kawai yara su rinka tasarru cewa kai je gurin umma ka ce ta yanka mana ne ta kawo ne ma in ba kowa da dole hijabin ta zo ta ajiye ta juya amma yanzu za ga matasan yanzu gaba ɗaya wasu abubuwa cire musu wannan kishin yake gaba ɗaya yanzu za ga mutum wai da matarsa an sa a a gurup ko gurup ɗin unguwa ko na gari ko na 'yan makaranta kawai sai a ga ko matar wani sai wani ya aure ba fuji wallahi matar ake kallo cewa wani ya taɓa ko yi kaza ko yi kaza shi kenan wanda duk mai hankali yanzu ya san wannan abun ba shine aure ba tsoro yake ji ba kana gani ka je ka auna a matasa abokanka ka lissafa mutum goma dan Allah ka yi rado wanda za su iya gaya ba ka duwo wannan sai wannan da bargaza yanzu matsalolin da suke ciki za su gaya ba shekarar sa ɗaya da rabi da aure ko biyu zai gaya ma yana cikin problem yanzu bai san aure haka yake ba ita wani bawan Allah kwanan nan zai aure yake mun shi fa auren ya zo amma tsoro yake ji nace ka daina jin tsoro ka tunda ya zo kai ta addu'a sai yace mun wallahi saboda matasa abokan da suke auren yanzu ne ji matsalolin da suke ciki nace in dai ka ga ya Allah ba zai tozar ka ba to irin wayannan ya kamata mutane su rika hararowa su rika hararowa amma ba wai yadda ake yanzu kawai mutum ya dauka ta sa a social media wai giga ce sai ya nuna mutane classical political wanda ya haura shi kenan ka gama tallata kuma annabi ya ce bujirin nawa ba zai shiga aljanna ba to wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye to kaga kawai dan an baka idan sau nawa aka zo ana yi gobe auren aka fasa to ya je ya dadda fata an yi hotuna kuma an fasa illolin da zai haifar yanzu da wahala da kishi ya zo ya ga hoton da wani an daba ta yi yana so ko kana so ai da wahala to wayannan illolin su ya kamata mutane su rika lura duk yayin da mutum gidan da yanzu zuriyar da kake so ka gina duk yakencin da kai a baya ka nutsu yanzu domin wallahi in ka fara da shirme yanzu rayuwa haka za ta kai shi sa za ga wasu ma ko je gantaka mutum ne da ya tashi auren zai tuba sai ka ji ya zo ya ce ma wai tali haƙani ta yake da Allah a nuna masa tali haƙani to kaga ai dai haka ake so a tuban amma Allah ya kace ka bude rayuwarka da wannan zaka gane abin da bature ko yan gayu yan yan samari ke ce wa sauri ka zama sauri zaka gane sauri ne kai to shine abin da malamai suke faɗa cewa ka sani cewa dan an ba da dama shi kenan yanzu an yadda ta yadda kana son ka kana son ta an ba ku dama ba shi yake da daminin kuma shi kenan ko komai za ku iya ba ka zo ka ɗauke ta a babur ku tafi inda za ku ba shi yake nuna haka ba to shi ne malam yake gaya mana bal ta zallu ajnabiyatan anu bar wannan zance yake har yanzu ajnabiyya ce ba mu harama ta wace ko mu harama ce har yanzu ajnabiyya ce to shi ne malam yake cewa a taya aqida alaiha har sai an tsora musu aure an yi al'ijabu wal qabul sannan ne ba zai dauke ta ma in ma nan dan ba su biye biyu ta bi to shine har sai an samu wannan al-ijabu wal qabul yawa to sai yace wala yahillu lil muslimin an yaktuba ala khitbati akhi baya halatta ga musulmi ya nema akan neman dan uwansa yaushe idan rakana wata karaba jibe risala da zarar an an an riga an yi baiku wataƙila an samu rana wata uku ko hudu bai halatta ta wani yayi kundin bala ba amma lokacin farkon zuwa ba a zare wani ba ya halatta ka je na ji shikenan kuma ko da abokai ne kaga kana ibada tun damuwa idan ka je ka ce wani take zo abokin aminin ka ba wani fada to Allah ya Allah ya bar wallahi ya bakuta shi ala abin da ya faru Salman al-Farisi da Abu Darda kenan abin da ya faru kenan ai asali shi aka tura ba ya je ya nemo Salman al-Farisi da yaji zai wallahi ni kuma kaga kai nake so dai da ya gaya mana yake to alhamdulillah ai kai dan uwana ne haka kuma aka yi aka yi auren har ga jira a dawul mufrad za ku iya tuna yana nuna wata ran ma baya dan ya kai mana ziyara daidai din da matan a kasa a gubara za ku iya tuno hadisin ba ta yace yace ai abokin naka ne ka kaza kaza kaza ga yace to zan yi maganin sa sai yace kwana zai fita saboda wai da aiki ne sallar da rabi azumi at tana kwanciya dare yana yi ya miƙe yake ko baka kwanta sai wallahi ke ka kwanta ya kuma miƙewa yake je baka kwanta sai da yaje ya tafi a wannan lokacin yace yau wato da dare ya tsala yanzu yake to tashi yanzu zaka iya yin sallah ya waje yin sallah to shine wace gari ruga ya je gaya annabi alaihi wasallam ya zo gidansa je ya hana shi sakewa shi kuma yawa annabi alaihi wasallam bayani annabi yaje yace a ai ko ya fi ka gaskiya yace saboda jikinka ma yana da haƙƙi a kanka iyalinka suna da haƙƙi a kanka kaga abunta kenan amma wani yanzu akan budurwa sun yi shekarar su uku ba za magana wai saboda kawai wai ya ci mar amana ba ka akai ba wanda ya baka ba saboda haka idan nema ne za a ba wani abu duk zancen hayaniya to a wannan gabar ne ba malamai suka ce babu laifi dan wato an nema a lokaci guda amma da zarar an ba wani haramun ne ka nema haramun ne zuwa ila kuma zuwa wanda ya zo a bakara an riga an bayar hada gini shi ma din da gini ke sun ne da kawar sun ai waye zai makara man gaba gaba hasu ko yawa man da akara shi ma da akara hasu na shi ne inda ba a amince da kai ba ba shi ne abin da nake nufi a ba zancen karin shi za mu ke maganar musulunci yanzu ba al'ada ba saboda magana cewa ka rika zuwa ba daidai wani abin da yake misali idan ana cewa ka rika zuwa wata kila tsaya biyu uku daga nan kai decide don an ba wani dama ba ne amma daga lokacin da aka yi tsaya biyu uku to kamata ya daga nan na uku a dakatar da kai a ce ka tsaya tukunnan sai ta yi bayani haka ake yi duk da babu a kasa wasu mu yanzu haka ake muna faɗar yadda wani musulunci yake ne da ba ai matsalolin yanzu muna ta faɗa muna cin karo da al'adun mu ne musamman a auren faɗa abubuwa muke wasu za ga kawai sun ci karo da yadda ake yi to wannan shine misali ka zo zuwa ɗaya an baka dama ba ta har yanzu ba ta yanke ba zuwa nan ne sai wani ruwa ka ce to wani dai ya fara zuwa amma dai ba a yanke ba kai ma ka zo ba laifi amma kar a kyale ta kamar karya mutum goma biyar su rika zuwa ba daidai wani ba daidai bane abin da yake daidai shine da an yi wannan zuwa daya biyu uku dan wani ya zo an baki dama a wannan lokacin to kowa da yayi uku a sai da a ce ta zabo wanda take so shine jara'a gaskiya wa alaikum salam Auke to shi ne na gama? To idan dama ka gama ginawa yanzu ka zo ta ce ba ta idawa ba ta ka take ba. Ko ba ka bane? maybe ta me ta abun duk eh me me dubara su yawa to kaga magana da muke yi kenan da ba abun duniya suke so idan eh ta ne eh ni ba ta wajen bane ka ba zai ba mun sun da mutane to kaga abin da abin shine gurin da kyau kaga abin da ba su ya faɗa ai gida ma na farkon bautar gunki yake bai shirya ba shine ba wanda yake san da tun tana primary wannan bautar gunki ne tun tana primary har secondary bautar gunki ke Allah saboda hankalin da bai ma nuna ba ta san ciwon kanta ba ayya ai shi ne ne nan gwamnati wato nan gwamnati kuma an gani wallahi ba ta wajen kalmar nan ba Allah ce yau nan gwamnati akwai kwajin ko yau kaga du du me yake haifar da wannan daurewa za ka yi ana gafarta malam sai ka yi shirin aure ka nemi auren ka gane saboda doguwar soyayya ba ta da wani amfani in ka shirya kawai ka nema ko ba haka bane let's come sai ka shirya let's come su daina sai sun shirya za su bi to ya bi ka bin shari'a kenan let's come ai gwara ji ayo to na gane ai gwara let's come ai let's come ya bi ka diri a ba do ya fito miji ni let's kamar misali yanzu ke kar ku goma kuna soyayya ni kuma yanzu na shi ya kara aure kawai da na gota ko ba haka bane ina zuwa da na je a yi magana ce wata biyu ni ne let's come to na riga ka ba shi bane da kuma ado a ya fi wallahi tallahi ba ko mu Allah ya saka da kuma da ne a har ko da kullun jiridi za ku a zo ayya to ai kaga wannan muke magana mu kuma cewa annabi ya hana ai shi muke magana cewa idan ka na wata ƙara ba da an baka ita baka ma kai kuɗi ba haramun ne wajen ba shi ne iyayen za su zo a wannan lokacin su gaya ma cewa duk wanda ya zuwa su ya'a za su ya'a a wannan haramun ya aikata duk wanda ya wannan haramun ya aikata amma wanda ka zo kana ta bibiyar da wata kila kamar wanda na faɗa ɗazu kullum sai ya bi da hanyar makaranta haka ake soyayyar ba iyaye ko kuma dan bata lokaci ne kawai misali da an zo yanzu an yi magana iyayen sun gani da kun je an ga cewa ya fara hurewa yarinyar kunne an ji an yi magana a gidan sai iyayen da ji magana sai haba yanzu ku wannan za a yi wa aure ita su yake ba ita kuma ita tsiri take a ga wannan ai bata lokaci ne ba gwara na kuma ya zo ya dauke ko ba haka bane don bata mata lokaci da ya je gidan za a ce yanzu dan Allah to kun je kun tura kun ce wani bai yana son wani sai ka jana magana a gidan su su kansu su kansu iyayen yaron zai su rika magana yanzu dan Allah ku da hankalinku za ku zo ku je a ba wani wani saboda shi kansa abincin benin da gamar yake bai san yadda ake nemowa ba kullum zuwa yake a zuwa mar ya ɗau ya a baka to wannan gwara ya koma yanzu na na na to kaga abin da nake so bara ba ka shawara ya wani shine duk wacce take son wani kakka aure ta ka yi haƙuri alaga ba ta malam yawa idan dai wani take so ka bai ta bayyana iza directly or indirectly ka haƙura za mu zo ta gaba da za ka ji nan gaba saboda haka ba ruwanka da ita ka je ka yi addu'a ka nemo wacce take son ka zauna lafiya amma wallahi karka take wai dan kana da kuɗi yanzu ko ka samu babban aiki kake jin wata ko a mutu ko a yanzu ka aura ko da wasa take ba da yi to ka haƙura kaga canjin da Allah zai ba. ala gaba ta malam kakka aure wanda ba ka so wanda kake so din ma sai ka yi fama da ita take son ka kake son ta sai ka yi fama ina kuma ga wanda ba ta son ka kwanan nan mun yi wani program na abin nan aka ba mu wani topic adamu aziyatu zawji rashin cutar da miji sai nace mata ne sai nace su rika kawo mana dalilan da yake sa mace ta cutar da mijinta suke ta kawo dalilai da gaskiya har da kiyayya to an ba ta san ka za ta cutar da kai za ka jawo mamaki da bakin su ka faɗa to karka tsoma karka auri wanda ba ta san yawa ko da wata an taba na ka hakura yawa wannan shine kawai to shine malam yake gaya mana nan cewa kada kai nema akan ne wannan uwanka shine kai ne kuma karka je in an bashi in kuma ba a bashi ba lalle kuma ai sauri ka je Allah ya saka ma da alheri shine kawai ai dai ka gane yara shine kawai in dai ba a baka in kuma an riga in dai ba a baka ba wannan bautar gunki yake yi laska ba kai sauri kai to ya mun wuce gurin abokin ne ba mun yi wuce gurin cewa ai ya halatta ba kai da mala abba kuji ka sani ka sani ka fahimta a matsayin da nan kuna tare ya halatta kuje amma zuwa ɗaya biyu ku sai a warewa take so har misali na bayan kana ta danna kwamfuta tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda yana ta danna kwamfuta ya ji an tabo masa abin da yake damu Allah ya zo to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce hatta ya turu al-khatim qablahu har sai mai neman ya bari kafin sa idan wani ya zo yana nema daidai ba daidai ta ba kai sai ka je misali ko an yi bai ko yanzu aka fasa to kai sai ka je kana muradi au ya gana da wani katin ko kuma abokin naka ne yake to ni na ji ba ba mu je da da Allah kai ka je ni kawai tarbiyyar su ce sai mun ba na son kaza kaza kaza ka bi shi kai ba kai ma ba kai mata ba to shi sai ka tura ni wala yahillu gwara kowa ya raza ko hali ko wala yahillu lahu khilwatu shi da nake ga wasu muna karatu zafin da ya wuce nace hasada ba inda haka gane ba ka da ita ba zan ba ku misali sai an yi jarabawa idan aka yi jarabawa kuna semester ta karshe ko ta biyun karshe da aka zo aka yi jarabawa su suka wuce ga Allah ya jarabe ka kafa ai mutum zai shiga damuwa ko kawai ana haka ce ɗan group ɗin su ba duk sun faɗi idan ya ji daɗi to yana da hasara dan wani za ka yana ganin ɗan group ɗin sun faɗi zai ce alhamdulillah shi ba ni kaɗai ba mutuwar yawa kaka ke to idan ka ji wannan kana da hasara sai ka yaƙe ta wallahi kuma da yawan mutane za ku ga suna da wannan ciwon ko fitowa yanzu ya ga ruwa biyu ya cike gidan mutane damuna yana ta koro ruwa da ya fito waje waje ya gidin layin haka ne sai ji daɗi a ce ba shi kadai bane ba karamar illa bace babba ba kuwa da ya fito kaga yanzu ko ina da wuta sai ga gidansa ne kawai babu a cikin gidan da ya fito waje ya ga ai wani ma ya fito ya ce babu wani sai ya ji daɗi ya ce a ce ba shi kadai bane ita ma ita ce wallahi babba ma kuwa shi yasa dole ai sai ka yake ta yayin da gidan ya dan sawa wannan sai ka yake kuma Allah ya kiyaye to wannan shine salari an sake duk kowa yankewar kudi da ya ji ba shi kadai bane zai ji dadi to shine ma da yake um hatta ya turuka al-khadibu aw law aw ya'zana lahu al-khadib wa la yahillu lahu khidwatu al-mu'taddadi baya halatta ka nemi mai idda ko iddatul talaq ko iddatul wafa iddatul wafati shine wanda mijin ke mutu ba sai ta yi kwana wata hudu da kwana goma ba ko mai ciki ce ta haihu to kawai sai ji saboda mijinta biloniya ne ya mutu ya bar abu duniya tun da nan zai je fara ne ba aure ko yana da lambar waya ke fara mata sai ya fara gaya mata to bai halatta ba ko da aka yi saki daya ko biyu ko na ukun ba ba ta gama ba kaga ai na ukun ba aure tsakanin su ko da da mijinta wannan zai sake ta idan na uku aka yi mata to ko ita zai halatta ne ba wurin ta ba sai ta gaba idda me yasa min dalakin rajai daga sakin da za a dawo ɗaya biyu kenan li'anna ha zauja domin har yanzu ba ta sun in ta yi jini ɗaya sai na biyu a kafin ta na uku zai ce ya dare ta ko ta yi tsarki ɗaya sai na biyu kafin ta na uku zai ce ya dare ta kama la ya juzu tasrih kamar yadda baya halatta mutum ya bayyana bi hidiwatil mu'taddadi ya fito da shi karara shine tasrihi ya fito da abun karara wajen neman wadda take idda min talaqin ba'in daga wato takin da yayi nisa shine kaga wanda aka saka take uku shi mijin bai je aure ta ba amma kai ma kuma amma iyaka dole sai ta gama idda zaka nemi auren ta awwa fati zojin ko mutuwar miji shine misalin da nake amma wala ba ka bi ta'rif babu ne bi kai jirwaye ne kamar wanka ta yaya misali lokacin da yazo an yi wannan sakin na uku wanda ba komi ka je daji misali ka ce yanzu wani mace irin ki mai hankali ne kaza jirwaye ne kamar wanka ne ai ba irin ku ake saki ba idan ya faɗi wannan jirwaye ne kamar wanka ne to Allah ya kiyaye yanzu yara nawa kika fito da su guda biyu ne to shi kenan ba ku ni zan tsauna wani yara to wannan jirwaye ne kamar wanka ne ko ya rika aiko mata dora abu akai akai jirwaye ne ko kuma yaushe za ki gaba idda jirwaye ne kamar wanka ne shine ai da ba baka jan jin kaza ne wa ya dan bazo wa rake da kwarai kuwa auren uwar da ke su saboda haka jirwaye mai kamar wanka shi mutum ne ko kuma da kin gama inda ki sanar da ni kina gama inda ki gaya mu an zo gurin ko eh to kaga za ta dau hakki wani kuma zai zo ce ana kai shi zai zo ce yau ko kamar kwanaki 45 kina idda ko eh to jirwaye mai kamar wanka ne hallin da ba wa yake yana ta bibiya eh jirwaye mai kamar wanka ne shi ta go zuran da ta gaba waje a ranar waje gari za ta ga jackson da ko zai zo sai sallama da ita to duk jiwaye ne kamar wanka ne amma sara'atan mutum ya fito karara bai halatta ba li kauri da ala saboda faɗin Allah wala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma azabtum bihi shi abin da kuka yi jirwaye ne kamar wanka da shi min khidmatin nisa'i na wajen neman auren mace au aka nan tofi a fuskun ko kuka boye a zuciyar kana dan ta ka boye ke dan zabi a zuciyar ka kawai ko ka sa a waya diary ya tuna ma ko reminder da ka sa mata cewa nan da wata yanzu a watan January muke January February March April May May farkon wata da ba aka fara yin da ta mutuwa ka ce May goma ga wata waya ka ta tuna ma sai ta gaya ma ka rubuta mata dama cewa auren wanta kawai sai ta gaya ma shikenan to sai ka je ka nemi aure to sai yace wanda ko wanda kuka boye shi an fuce ku shi za Allah ya ce Allah ya san me kuka boye a cikin zukatan naku al'aya to kun ga wannan maganar neman aure ke sai ma ne yace gaba ta gaba shine aqdun nikahi daura auren wa rukunahu bi kuma rukunan sa ga sunan guda biyu ne al-ijabu wal qabul nema da karba ko nema da bayarwa shine wannan abin da ake nan diga ko za a ce muna neman kaza kaza kai asali an goji bai nema da kansa ina neman auren wani yar gidan wani a kansa daki kaza da kaza da kaza da shi kuma waliyinta sai ce to mun baka aurenta akan sadaki kaza sai shi kuma yace na karba wannan sigar ne rukunin aure al-ijabu wal qabul sai na karba sai a ce jama'a jama'a kun ce da wannan a fili za a yi da ba mafarki ko a zuciya ba a fili za a yi ya mika mata a wannan kuma ai kaga wani wani ake ganta kace baya cikin tsari na musulunci wani aka ce ai za mu zo yanzu gashi za mu rubiya za ka ji ba inda ayi ai dama Allah sai gari wannan Allah sai gari bamba saboda haka ba daidai bane gaskiya wa yukara da jihadi an jakanta wajen ingancin auren shine na farko izinin wali kaji izinin wali an gode yake da damar ya je karbo aurensa amma mace ba ta da dama je dai ta sawa ba yanzu muka gama magana ba kai zaka auro mara mara mafadi in ta zo da kanta ba ta da mafadi me yasa aka yi magana akan mace ba za ta aurar da kanta ba kaji nan malam fatawul bari da malam bukari ya kawo sai zo numfasa sosai ya maganganu a kai kai har sai da aka yi maganar halittin auren wanda yake waliyin da ne kuma zai iya auren ta kasan sai da bukari ya tattauna sai ibn munir suka yi ta kama ganganu shin ya halatta ko bai halatta ba shi ne wani ajiya aka waje gabata da wani mai tsokon da sai yi sannan kuma yana so ya aure ta ba ba har muka bane zai iya auren ta to shi aka ce shin zai iya zuwa ya nema ya ba wa kansa malamai suka tattauna akan wannan auren domin shine waliyi kuma shine wakili kansa da kansa shi yake zanta a to ai shine to kaga babu wannan fuskar ba da waliyai bai halatta ta zo ta karba auren ta da kanta mu mu abin da za mu fassara yanzu ba ta da mabadi kawai kawai shine ba ta da kowa ba ta da mabadi ta zo karba auren ta shi malam ba wuce ba zai yadda da wannan ba ko kadan ba zai yadda ba in ko kan take kai irin wannan tura ka zaka ji ka shiga bakin ko ina domin kai abin da yake ke kari kul ada ya ke da al'ada to sai Allah ya ji kana ta'ala fanki auhunna to ga dalili ko auren da su bi izni man bi izni ahlihinna ba bi iznihinna ba da izinin waliyansu ai an gama magana kuma wa da Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay mamra'atin lam yumkih hal wali duk matar da gashi to malam nazibi duk matar da ba waliyin da ne auren da ita ba nika uha ba'ilun ba nika uha ba'ilun ba nika uha ba'ilun auren ta bai ba auren ya baci auren ya baci auren bai ba annabi ta uku yana yana ta kalma bai na azaba ha amma idan aka yi samu rashin sa'a misali wani rigima aka samu bayan an riga an yi wannan auren irin wannan sai kawai ya zamto shi wanda aka aura har ya sadu da ita fala ma ruha bima asaba minha din da auren bai ba za a ruza shi amma ba sai an ban mata sadaki saboda ya sadu da ita ya kita alfarmarta sai an ban mata kuɗi to amma sai ma da yake fa in tadaru amma idan aka samu waliyan ba guda biyu tana da waje ganin mahaifinta wani mahaifinta amma rigima ake kowa yana ganin watakila kana nema yana nema kowa yana ɗan takara shi kanin mahaifin ba wanda ya mutu kawai sai tana zuwa ana zuwa da haka to neman auren kawai ya karɓi kuɗi shi ma ban mahaifin ya kuma karɓa kowa ya sa lokacin aure haka rigima ta balle shi ne bai ta jaru aka samu rigima ko rashin tsawon labari da Allah yake fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum abin da ya gudana da sabani wata rigima ta kullu shine malamin ka ce inda za a zo wan mahaifin da kanin mahaifin sai suka zo kowa kawai ya sa lokaci aka zo ana zuwa sai kanin mahaifin ya riga daura abin baya daura da minti goma shi ma wani mahaifin ya daura in aka zo kanin mahaifin wanda ya ba daura shi za a bawa amma idan rigimar ta balle kowa ya ce ta yi wani ji kowa kowa shi yake da sunna yana jin shine alfa da omega shine annabi yake fa sultanu waliyu man la waliyala a wannan lokacin to sai a samu jagora shugaba ko alƙali zai kwace wani cin gaba ɗaya shi biya kwace daga hannun shine waliyin ta shi ke nan kawai ya raba rigima don ya za ku yi abu ya je kotu tunda ba a samu ba za a yi kwantainin a gida ba to shi kenan yana zuwa kotun alkali zai kwace walisin daga hannun amma idan wani ya riga ya riga daura an cika sharadi kamar yadda na gaya muku malamai sai suka yi wancan gurin za to wani zai ce idan kuma ba shi take so ba ma wannan wata matsala ce daban ko kuma a duk sai sai tana jin nauyi tana jin kowa zai iya auren da ita a cikin su wannan ya wuce wuce ya kaza tace abba da abin da kai yayi ko babba kan ma bin ya wuce ai babba da abin da kai yayi duk ta ba shi gaba to anan kawai wanda ya riga daura sai alƙali ya dawwamawa shi na biyun a karfe da za a baki a baki hakuri waye ce ko ya zai ya zai domin da gidan zai ko gidan su biyu za su zauna a gidan yawa ai shi ne ya zai yi abu ya je kotu ba alƙali yanzu zai matsawa ya ce zai ɗauri sai ma aka ita yake so dole sai ta sai nemi wata a wani gurin shi nan kawai sai nemi wata to kaga wannan rukuni na farko kenan na biyu huduru shuhud zuwan shedu ana aisha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliy annabi yace ba aure in ba wali wa shahidi adilin da ke biyu guda biyu adalai shi ta raga ko ba wannan da nazin ina nan da ranka a gefen unguwar ne idan ban san yanzu ba shekarun baya ko da yanzu na yanke wani abu shi yanda yake wallahi da aka zo na da kaya idan aka zo neman auren yansa dama in dai kin amince ya miji to da kun zo kawo kuɗi wallahi kuma kai wasa ba za ka je kira ka da ne ko shi za a yi na tewa zane ko har yanzu to idan aka zo ya'ya kawai zai kira makota mutum biyu ko yau ce da ala malam da ala muka daura mana aure kun zo ku bi makotan sa guda biyu zai kawai zai shiga ya ce wa matan gidan su an fa daura wanda aure ka ji mata suna ta sallar labi inna lillahi wa inna ilaihi ba inda kuma naji wallahi to kaga ashe mutum hudu mutum hudu sun yi za a daura aure ne to ina sauran invitation da ake dubu ɗaya ɗari biyar duk wannan abu da yake biyu suke amma ina ba su duba ma aure yayi domin wani za a daura auren ba suna can suna ta salbi bai ma za a daura bai ko wanda za su gama auren sun karba shi bai sani ba ana ta salbi a waje su saboda haka ke jin nan guda biyu su ne su ne kawai abin da ake bukata sauran duk kawai a tandan suke yi eh amma guda biyu nan su ne wanda in babu su aure bai ba shi za karka ya faɗa karka cewa wallahi baka da mutunci mara mutunci na ga yin sai to da bai zo wa auren da yayi ko bai ba yayi yawa abin da zai gaya ma in ya zo shi zai gaya ma yanzu cewa Allah ya baku zaman lafiya shi kake bukata shi kenan kawai to shi ne to kaga wannan su ake bukata sai a je mutum hudu jin za a daura aure sai hudu kitan wanda za da za ka ga haka ake in a ce in ba zawara ce da dare kawai da ake sallar isha ya ce ga Allah za a daura aure ba ku da bata ku da lokaci to yanzu zaura ma da ranar suke yi sai an yi invitation wujubu istidhan al-mar'ati qabla az-zawaj wajibi ne a nemi izinin mace kafin a yi aure wajibi ne istidhan al-mar'ati qabla az-zawaj idan kana la nikaha illa bi wali in ya kasance ba a aure sai da wali fa innahu yajibu ala al-wali to shi ma wali wajibi ne akan sa istizanu man fi wilayati min an-nisa ya nemi izinin wadda take karkashin kulawarsa daga cikin mata ala gaba ta wala kai wannan qabla zawaji kafin auren wala yajuzu lahu ijbarul mar'at ba halatta kilantawar mace saboda matsala za ta kido ne da kwarkwata ai mun faɗa da wanda kake so ba ba ana samun sabani ina kuma ga wanda ba ta son ka illam tarda in ba ta yadda ba fa ina kada alaiha wa hiya ghayru radiya idan ku aura mata ba ta yarda ba falaha fasqul aqdi to tana da ikon ta ce a bata aura in ma ba bata ba za ka gani a kwariya ka sai gaira ta dan wuya ana cewa ya amarya yana bata rai domin shi ya san matsalar da yake ciki Allah na gaya muku akwai bawan Allah da irin wannan a kwana arba'in da shi da sai da ya kai ta ƙara ta uku wallahi da ƙarshe auren sai da ya mutu ba shiri auren da ya mutu sannan hankalin sai ya kwanta irin wannan matsalar ce na gaya ma kar ko kairewa in ma Allah ne da rabe ka da mutuwar san ta kai ta gaya wa Allah kai ta sallar dare ya cire ma kawai dan wallahi matsala ce in ta ce ba ta zo karka yi wai a zo a ce wai ana ganin nagartar ka za a matsa mata karka so ma ka yi hakuri ka aure wanda kake so take son ka an samu mutuwar kwansan din ma ba akwai sabani sai na ali da na raba da ba an samu wannan sabanin har fitewa ya je kwanta a ba a kan kasa sai kwanciyar sa to ina ga kai da ka auro wanda ba ta ba ta son ka na gaya muku akwai baro Allah da ni ido da ido ta gaya muku tace wallahi wani abu ya tsaya mata a makogoro bai sauka wajen ran da mijin je mu bani wannan shaida ne da baki da baki kunne da baki ta gaya mu tace ran da ya mutu ana magana akan irin wannan matsayin sannan akwai baiwa Allah da na sani har yanzu irin wannan kwamfiyalin nan bai fi ‘ya'yanta uku ba har yanzu kwanaki ma da aka zo aka ce wai aljanu take muka haɗin ce ashe ba shi da lafiya ce wallahi da lafiya ta kalau ta ce kawai matsalar wannan matsalar ta ta ce wannan wata irin musiba ce kai da ka zo da aka ce da taskulu ilaiha aina sakina sai hazal bai babu wata nutsuwa ba za a samu nutsuwa ba tab ba za a samu nutsuwa ba wani bawan Allah wani daura aure bai kusa jibi da aure ba muka tafi wata walima sai a kawo abinci mu fa da muka rade ma da auren wallahi ni da aka abincin ban ba amma na ga shi sabon aure ya zai yi na tafi mamaki nake saboda bai kamata a ce an gode su safa karfe goma da ɗaura aure ko goma da rabi ko sha ɗaya ka buge da cin abinci ba wallahi ni na kallon sa ne rika yi to ko gani ko gani yayi na gane to shi ne yi mun wasu irin bayanai na haka da shi dai na yi mamaki gaskiya to ya kamata ku fahimta da kyau wannan ko hoto ake bayarwa jama'a kawo ita ce in tana son ka shine za ta tashi in karfe takwas za ka fita za ka karfe uku ta shirya ka mu lura da wannan yawwa to shine ma ne yake gaya mana nan yake cewa ana bi wa radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yake la tunkawul ayyimu hatta tastaba kar ku aurar da bazawara har sai ta yi har sai an nemi umarninta domin yanzu da hankalin ta ya wuce na budurwa ta kuma leka inda budurwa bata leka ba ya kamata ka ba a hankali ka ba a hankali bi za ka ce a nemi izinin ta bazawara ba to sannan yace wala tun kawul bikru hatta tasta'zan ita kuma budurwa ba auren da ita har sai an nemi izinin ta wata an nemi umarnin da wannan izini kalu ya rasulullah wa kaifa iznuha ga bai kace ya ma'aikin Allah ya ya neman izinin budurwa yake ya ya nadi to sai annabi alaihi salatu wasalam yace an taskuta to ita budurwa idan aka yi magana da ita ce shiru irin yan matan dafa yawwa dan yanzu da babu su ke da taurawa suna magana suna kuma kurkuru za ta zuce ita ma ba ta so ko zan me idan yau saboda ta waye yanzu ta riga har ta riga yawwa irin muna gaya wa ko iyaye da iyaye maza da mata sau da yawa muna gaya irin wayannan matan fa da iyaye suke iya aurarwa su ne wanda za ka tsorata da wuka ka ce in baki zauna ba sai na yanka da ita aiki amma wallahi in ga bari ta gama sakonni ta shiga jami'a to ta riga ba ita za ka yi wannan complaining din ba ba ita bace yara ba ki yau misali wanda za ta yi barazana da wuka ka ce in baki zauna ba na yanka ki da ita ake ita ce wannan wanda za ka ce to shi ne za ka a lokacin saboda kunya ma aka zo aka ce kina son sa ba ta iya magana kuma kakar ta ce zan tambaye ta wata sai ta sa kuka shine magabata a lokacin idan ta sa kuka sai kakarta ta tura hannunta bayan hannu idan ta ji hawayen da dimi sai ta ce ba ta san haka za ta gaya uban ta ce wallahi ba ta san domin saboda me zuciyarta ta sai da ta tabbata sannan hawayen ya zubo ka duba wata hikima in ta tabo hawayen da ji to hawayen dadi ne wannan kamar an je an biya mata baka ne in ka ga mutum yana kuka a wannan ka taba hawayen su sanyi kalau zaka ji domin na dadi ne kukan daɗi za ga baya domin zuciya ba ta fasa ba saboda haka a lokacin ba zai ku dole zafi ba boilin boilin da editin wani wanda ya tafi sarki wata amma a wancan wajen kiyayya to akwai wannan ko kuma wata dabara idan aka kira su da in ta zo sai kawai kaka ko kaka ya ta namiji ko mace sai a zuba musamman mace ta zuba mata ido kina son su ta zunkuyar da kai ta ki magana to mafi yawancin mata za ga idan ka kira mace gaban ka za ta yi magana za ka yi magana da ita inda wani abu a hannunta za ka tana wata ne ko babu za ta nemi wani abu ta nemo ko tsinge ko wani abu sai ga tana ta haka to shine suka ce kuma a nan kawai sai a rika kallon wasa da biro ko benzo ko kasa idan a gurin kasa ne idan ka tana ta janyo kasar gaban ta kawai sai sai tana yi idan yayin da ake magana take kore ta sai sai ba ta yi kuma wallahi ta haka za a zauna kawai za a zuwa ce ya haƙura duk suna da salo irin nasu daban-daban da suke da shi magabata wajen gano cewa wannan ya halatta a aura mata ko bai halatta ba shi za ku ga an zauna lafiya ai ko amma yanzu ba gashi nan ba za ga abubuwa kala-kala Allah ya sauke to wannan shine malai yace to um qalu ya rasulullah wa kaifa idnuha sabai ce ya ma'aikin Allah to ya ne wa izinin yace an taskuta sai shiru وعن خنساء بنت خدام الأنصارية خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيد ما يبنت يا أولد إذا على هذه بزورة إذا فكرهت ذلك تتجع متاكا تتجع متا ba ta so kenan ai kaga da annabi ya kirawo da muji ya haukace ya zama majnunun laila akan barira duk inda tai da an har sabai sun gane ana ganin ta za a ce wallahi yana baya kawai sai a gani ya zama bi zai zai to sai da annabi ya kira ne yake ki sauta yawa bawan Allah ne sai shiru ke ni dai ta ce sha umarni kake wani ko shawara annabi alaihi salatu wasallam yace shawara ce take to ba na zanta sai ki tafi ki tafi shine kawai yace to ta ki tafi to haka ne ta ko budurwa ce shawara za ka bata cewa wani ya zo kar kai kwamfere ba da shawara kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam da fatima binti kaisin ta zo ta zo wajen maneman ta biyu kaga anan ne zaka gane cewa ya halatta a ba mutum biyu dama amma ba a dogon neman aure ba bautan gunki ba dama kawai a lokaci guda su nema a koruwan kada ta je ta ce ya rasulullah mutum biyu na so da da muawiya ibn abi sufyan da abi jahm annabi dai ba da shawara sai ta ce tunda shawara kika zo ne ba sai ce shi muawiya fatu fatu lukul lama da lahu gaskiya mutum ne mai mako yana da riko abu hannu saboda haka ki kiyaye amma ba ma bi jami wa darabul nisa ko kuma la ya zawa atawu an atiki kullum bula da zawi a kafa da zabi saboda haka duk ran da kike ba ba daidai ba zai miki wani mukalafa saboda haka ki kiyaye sai ce gaba ɗayan sai shawara ki dukki rabu da su in ki yi usama idan ki aure usama kawai kaga ashe uba yana da iko ya bawo yansa shawara cewa in shawara ta zaki ki auruwa ne abin da muke gaya wa matan kenan cewa sau da yawa wasu mazan in ba wasu san duniya ba in dai ba uba mai san kuɗi ba materialist to shawara zai wata inda shi zai tana da gwagwarmaya ta rayuwa cewa hankalin wane da kaza da kaza din sa aka gano ba abun duniyar ta ba kai ma mahaifi in zaka ba wa ɗaya shawara ta gane cewa ba kuɗi ka ba wataƙila ma a zo mai kuɗin ne za a ce ba a so a wura ba to a nan an san Allah aka nufa saboda ɗabi'unsa ba shi ba shi ne problem ai dama idan ka je nema wani ka an ce za a yi shawara da hajiya to ka haƙura don wallahi ba za a baka ba to ba za a ba kawai tun da ka biya faɗa haka to kawai ka faɗi takara nan zuwa za a yi ta'auna ka da tare cewa ba mamura a tare da kai to ba za a baka ba shi ne kawai abin da yake ba zuwa saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye to kaga annabi alaihi salatu wasalam fa atici rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta je gurin annabi ta kai masa tsara farar da nikaha ya juyar da auren ya bata auren yake bi ba wani bin abbas radiyallahu anhu ma anna jariyatan bikran ibn abbas yace wata wato baiwa budurwa a tatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat lahu anna abaha zawajaha ta je gurin annabi alaihi salatu wasalam ta ga masa cewa mahaifinta ba ya aure da ita wahiya tariha alhali ba ta so fa khayyara annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ba ta zaki to amma a wannan ruwaya doguwa sai ta ce da annabi ya ba ta zaki ta ya rasulullah da ba na yi haka ne ce zan wa mahaifi na biyayya amma na yi haka ne dan ya gane ba hurumin sa bane ba wanda ba na so sai da ta yi biyayya to amma abin da muke yau in wannan matsalar ta faru mu abin da muke gaya wa mata shine ki hakuri ki biyayyar sakamakon biyayyar Allah zai taimake ki dan kwanan nan abin da ya faru ta baiwa Allah kenan da ta zo wallahi ba ta san mijin amma kuma ki irin wato irin ƴaƴa ne masu duk abin da baban ke ba ta so wallahi kawai lokacin ni da na ji wannan abin da na gaya mata ta ce kawai ki ta addu'a ki ta gaya wa Allah kuma ki bi mahaifinki dan ba zai gano miki abin da ba daidai ba da sai ta addu'a sai ga shi daga baya daga kawai sai bai fita TV a bikin ba sai a gano matsalar mutum to kin ga fawala wa Allah da bari kenan ba nace da kin zo yanzu kun yi fatan bakatantan kin saba wa mahaifin an zo misali ko da an gano matsalar mutum haushin ki baki baki zai riga ji domin baki man biyayya ba amma dai koma ga Allah shi kuma zai baki mafita to haka wannan shi idan ka samu kes irin wannan mutukar baka da abin da za ka iya gaya mahaifin ya gamsu to lallahi kar kawai domin ita ce a kasa ai ta ba ta shawarwari ce ta yi hakuri don ta samu albarkar rayuwa shi kenan kawai amma dai in za a bi shari'a mutukar yana ji za a iya gaya wa da za a ce ba fa daidai kai ba inda akwai masu gaya ba in kuma babu to sai a lallafiyar kawai ake ta buku ba shi kenan kuma ka gaya mata cewa Allah ba zai tozarta ta ba domin shi ce la yusu ajal al muhsinin Allah baya tozarta ladan waɗanda suka kyautata to tana cikin al muhsinin domin ta bi ma'aikata amma babban shawara ala gaba ta malam idan hankalinka aka gano aka baka wanda baka so ka hakura kai dai a matsayinka na namiji ka kai hakura wallahi to wannan shine annabi alaihi salatu wasallam ya bata zabi to ta kawo wannan ta zauna a bayi da tace dama ina so ne ya rasulullah dan ya gane ba ki da hurumi to wannan shine awa ɗaya mu daidai ta cika kati mai zuwa za mu taɓa kafin mu ɗaura auren za za mu yi a kawun jana'i sai mu yi shi guda ɗaya tun da mun ci mun ci tafin mun ci mun ci karatun sa nan ya zo yanzu a wannan gabar za mu rika yin wannan uku uku muna a kawun jana'i tsaya domin an yi aure sai a yi mutuwa kuma kwarai kuwa dan baka in baka sani da mutuwar kuma ba za ka sai da auren ba ba sai ka shagale kawai don an ya aure sai a yi mutuwa saboda haka yanzu sati mai zuwa mutuwa za a yi wallahi ba ala na'am eh na'am haka Mm. da kyau ai dama yanzu misali haka zuwa na maganar duk ai baka ga yanzu abin da wasu matasa wata gaba ce ba mu zo ba yana tana tafin gaba ɗaya daga cikin illolin yanzu da ake yi misali za ka aure yana wahal da matasa ai wannan mu'una din da ake dora wa mutane misali mutum yana zo ya je gidan da za a kai maka kaya sai an cika ɗaki uku ka gane sai an cika ɗaki uku yana ɗaya daga cikin dan lokaci ba mu dawa mun zo gabar bane idan yanzu ta tun sama auren za a daura to a cikin daura auren ne gaba kuma za a yi bayani akan matsalolin da suke sa wato auren yake rashin ɗauruwa to saboda haka ɗaya daga cikin dama a kowanne yanzu ba zai yiwa wasu ya ga gidansu akwai drive gida ne mai gate wanda sai an dade ana yawo a mota a ciki su ma yanzu maza an auren jari suke ka ga wani wani misali baka bayar ba idan mace yanzu mutum ya mutu in dai mai kuɗi ne mutum ba za ta ƙara shekara ba za a aure ba za ta ƙara shekara ba za a aure ta in ta dade da dan ba yi ka bari a mata kwamishina ka gani ba aure ta ba da da can an ta auren ta shekara ta goma sha biyar tana da wani to ana yi mata kwamishina yanzu za a aure ta ko ka duba ko kaza ko kaza su zo da aka yana dama gidan da ya gano ai kudin baban ta shi kudin da ake magana shi ne ya ga baban ta ya tsoka ne domin za a yi wata kila ma auren jariri daga nan za a baki aiki a yayin biki ko cibiyar ko kaza ko kaza ko kaza shi din ne ai kuma dangin ma da aka zo ana magana ai kaga ba ita bace dangin ake magana a yau saboda haka shi ne yawwa an ka juya ki kuma ɗaya ma'anar mai kyau shine kar ka auro matar da wajen wato dangi matar da ba ta da mafaɗi shine muka faɗa ɗan idan namiji ne kar ka auri wanda bai da mafaɗi kuma bai da sana'a kar ka aura masa ɗaya dole a samu wa'annan wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon ubangiji da suna ya kyawawa tobar da madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi jarabawa Allah ta agaza musu Allah ta sauke wanda suke neman aiki da wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ya shiga lamarin Allahumma inna fi awqatina wa aslih haymatana wa la tu'mina wa ja'al wilayatina fi man taqafa wa taqaf wa taba'a dhaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه وحرم السابق والجوع والبوري لكم